الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma ga watan bakwai shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na uku a cikin suratun nur wanda yau da taimakon allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta hudu faɗin allah madaukin sarki والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ده مفارقة كم وانا آية إن شاء الله أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
بايان الله مدوكين سركي ya yi mana bayani akan munin zina a karatunmu na baya da ayan da aka kazantar da sha'anin zina aka tsoratar da mu akan harkar zina a'zamu tanfir to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da uƙumar da ya kamata a yi wa mazinaci ya ce kuma kar a tausaya masa ku duba dai Allah shine ra'ufur rahim mai tausayi amma a cikin ayan nan ta nur da yake magana akan hukuncin mazinaci ya ce wala ta'khudkum bihima ra'afatun fi dinillahi ko tausayi a yi musu hukunci kurum kada a tausaya kada a jikansu don a nuna mana munin wannan mummunan aiki na zina to kuma yanzu yau abinda za mu karanta ayoyin za su yi mana bayani ne dangane da kare mutunci na ɗan adam yaya mutum ya kamata ya kare mutuncinsa don kada a zo a yi masa ta'addanci ko kuma shi kar ya je ta'addanci ma wasu Allah shi ne shaida zina keta mutuncin wasu ne duk wanda labari ya zo masa cewa ya ganka kana rayuwa a bayan ƙasa aka nuna masa aka ce wannan ya taɓa zina da mahaifiyarka wallahi ji za ka yi kamar ka kashe shi ko da ku ya tuba ko da ta tuba ko da sun rabu kuma duk yadda mutum yake son mahaifiyarsa yake ƙaunarta idan ya ji labari aka gaya masa ai ta yi zina ko ta taɓa yin zina ko kuma tana zina wallahi sai darajarta ta sauka a idan shi a matsayinsa na ɗanta ko uba kwanan nan wani ya kira na waya yake kamar zai kuka ya ce malam allah ya jarabe mu da mahaifi na neman shawara da addu'a ya ce wallahi mahaifinsu mazinaci ne ya ce mahaifinmu mai neman mata ne ya ce wannan kowa ma ya sani mun rasa yadda za mu yi da shi ya ce a duniya babu bakin cikin da yake damuna in na tuna wannan abu to kaga zubar da mutunci ne to shi yasa wanda ya je yi zina ya cancanta shari'a ta keta shi karka manta wacce za ka yi lalatan nan da ita uwar wani ne uwar wani ne uwar wani ne ku yi haƙuri da wannan karatun da muka yi ta yin tun satin da ya wuce muna ta yi haka za mu yi ta yi saboda halinmu ne ɗabi'armu ne jiya wani ɗan uwa yake nuna min hoton wani malami ne na islamiyya ga sifa ta addini ga wane ne ga wane ne amma ga yarinya nan ta zo tana ta kuka tana cewa ya kyakke ta mutuncinta ya rike mata wuta ya hana ta yadda za ta yi ta ce ya ta sha zuwa daga ɗauko tabarma kawai sai ce wance zo ki ɗauko tabarman sallah a wani ɗaki sai ya bi ta insha Allah kafin ta fito ɗinan sai ya yi barna da ita kaga dai iya tsarki iya abu nan za a tura ta ta je ta ɗauko tabarman sallah idan ka gan shi za ka ɗauka su ne a sahun farko a makka da madina wajen sallah to ita illar zina duk wanda ya yi ba kana ganin kayi ba ka tsallake wallahi kayan kawai 'ya'yanka tikitin wasu sai sun yi da su ka yi da yawa ko kai kada ka yaudaruwa ne ya gama wahalar tarbiyya yana gida ka ɗauki 'yarsa ka je ka lalata ta kana ganin ka samu biyan bukata yarinya ta ce tana magana sai ce to me in an yi sai a tuba in an yi sai a tuba ta ce bila adadin ya yi da ita bila adadin da yawa akwai matan da na aure ne su kuma suna shuka 'ya'yan da ba na mazajensu ba a gida a barka da wahala kana ta hidimar 'ya'ya da waye ashe wallahi sai 'ya'yan ba 'ya'yanka ba ne to wannan shi kuma shine illar ka auri macen da bata da addini bata da kamewa dan ba mamaki ta shigo maka da dan wani gidanka za ta iya zuwa ta je ta yi zina da wani ta ɗauki ciki ba ka sani ba ba ka gane ba su yana daga cikin illa da musulmi yake iya yi wa kanshi ya yi wa al'ummarsa da environment da yake rayuwa shine harkar neman mata da kuma harkar mata suna neman maza lalata zuri'a yake to Allah ya hana saboda sharrin zina shi yasa ba a so a yi mutum ko kazafi idan kai wa wani kazafi akan zina to ga hukunci bai yi zina ba kace mazinaci ne saboda duk wanda aka danganta shi da zina an gama zubar da mutuncinsa ya tabbata yana yi bai da mutunci a idan mutane kuma bai da mutunci a wajen Allah sun mutane su kiyaye Allah ya ce waɗanda suke jifan mata katangantattu sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba suka yi musu ƙazafi to fajiliduhum samani na jalda ku zuba musu tsumagu guda tamanin masu jifan mata killatattun mata katangantattun mata masu kamewa wani ya je ya musu sharri ko ya mata sharri alkali ya kama ka kayi wa wata sharri ka mata kazafi cewa ita mazinaciya ne kuma baka ba da wannan shaidun guda hudu da ake bayarwa ba zan zo in bayani ya shaidun suke insha Allah to Allah ya ce a kama wannan mai kazafin a zuba masa tsumagu guda 80 a yi ta yi shi mai zina wanda ya yi zina in aka kama mutum mara aure ya yi zina tsuma guda na za a yi masa guda ɗari to wanda kuma ya yi wa wani sharri shi kuma tamanin za a zuba mai kaga bambancinka da mazinacin nawa ashirin to wannan ita ce ayar kare mutunci kenan ba a so a taɓa mutuncin mutum ba a so a yi abin da za a taɓa kimar mutum shi Allah ya ce kar ku sake kuma karban shaidar su har abada wala taqbalu lahum shahadatan abada waɗannan wa ulaika humul fasiquna sune fasikai waɗanda suke masu fita daga yi wa Allah da shi yasa mutum ya saki baki yana cewa ai wani mazinaci ne ai wance mazinaciya ce to ko ba ai maka tsumagun nan a nan duniya ba ka je mala'iku su maka a jahannama la ilaha illallah la ilaha illallah Allah kiyaye ku so shi yasa ku kame bakinku da tuhuma ita zina ba a liƙawa mutum a ce wani mazinaci ne sai in shi ya faɗa da kansa ko kuma aka gani kiru da muzo shi ma in ka gani ɗin kai ɗin fa sai ka zo da shaidu dan zai yiwa kai ɗaya ka gani to dan a kare mutuncin mutum kar a liƙa mai zina ko mutum ɗaya ne zai ba da shaidar zina ba a karba sai kun zama ko hudu Allah ya yi amfani da kalmar yarmuna wanda yarmuna daga arramiyu ne arramiyu a larabci ana nufin alƙazafu jifan mutum a yi mai ƙazafi rama ƙazafa alƙazafu bi shai'i so waɗanda suke yi wa wasu ƙazafi shine wallazi ne yarmuna akan iya fassara shi da ashatmu zagi ka zagi mutum ka ce mazinacin banza a to sai an kai ka wajen alkali ya aka yi zama mazinaci alqazfu bi fahishatin zina duk wanda kai mai kazafi da alfasha ta zina ka zage shi ka zagi ƴaƴansa ka zagi zurarsa kuma yana iya ɗaukan ma'anar at-ta'anu fi nasabi suka a cikin dangantakar mutum ko da abokinka yana bin mata ko da abokinka yana neman mata sai dai ka ce yana neman mata amma ka ce wallahi mazinaci ne to wannan in akwai shari'ar musulunci to fa sai ka tabbatar da shaida imamu razi a cikin tafsirin sai ya ce ajma'al ulama'u ala annal murada huna ar-ramyu bizina malamai sun yi ijma'i abinda ake nufi da walladina yarmunal musanat shine waɗanda suke jifan katangantattun mata da zina a nan gurin kun lura Allah ya ambaci wato al-musanat al-musanat ana nufin al-afa'if jam'i ne na afifa mutum yakan sa sunan yasa ya sa mata sunan afifa afifatu ana nufin mai kamewa namiji kuma afif so in an ce musana ana nufin wato afifa ko jam'insa afaif katangantacciya ne bata san zina ba bata taba sanin namiji ba sai wani ya mata shari'a a cikin wannan ayar ku lura zina ce aka ce in za a kawo shaida sai an kawo shaida hudu ba amma sauran shaidu nawa ake karba biyu uku amma zina aka ce sai an kawo guda hudu malamai sun yi ijima'i ku ji in aqada al-ijma'u a duniya jefe mutum ba inda aka ce a jefe mutum inda ba zina ba wai don ku gane illar zina babu wani zunubin da aka ce a ɗauki dutse a yi ta jifan mutum sai ya mutu in ba mai aure da ya zina ba mata kamammu katangantattun mata da suka samu tarbiya alba'ida ce an kulli riba waɗanda suke abin nesantawa ne ga dukkan wata shakka da alfasha ana ce da ita duk matar da take da wannan sifa ana ce da ita afifa al'afifatu li'annaha tamna nafsaha min kulli su saboda wannan mata ta hana kanta daga dukkan wani mummunan abu suna nan da yawa wallahi masu tsoron Allah masu kamewa masu kiyayewa su ne ake addu'a Allah ya ba mutum irin wannan mata amma wallahi akwai matan da ba kama mu ba a sunan bila adadin barkate ana baka labari da tarihin barna da ta'adi da yau mata suke yi ko 'yan mata suke yi abin kare ba zai ci ba duk wanda yake kan gabarar neman aure yana kan gabarar abin tausayi ne shi eh abin tausayi ne kai a wannan zamani saboda Allah ya taimake ka ka fada hannun mutanen kirki ya Allah ka kiyaye mu me yasa aka keɓance yarmunal musanat aka keɓance mata da ambato jifan mata da ƙazafi malamai suka ce duk wani ƙazafi da ka sani yana da sauƙi banda ƙazafi wa mace kuma duk wani ƙazafi da ka sani yana da sauƙi banda ƙazafi wa ƙazafi na shan giya ai na na na na na zina wanda a ce yana shan giya ko ya sha giya ko ta sha giya ko tana shan giya akan a ce mazinaciya ce har duniya ta tashi wannan sunan mazinaciyan fa ba zai wanku ba ba zai wanku ba to shi yasa aka ce aka keɓance mata da ambato kuma aibun da yake riskar mata in an ce mace mai neman maza suna nemanta wato aibun ya fi komai wanda a ce barauniya ce ya dan fi sauki wani zai ce na aure ta ai ba zan nuna mata kuɗi ba ballanta na ta sata amma duk matar da aka ce mazinaciya ne akwai haɗari in ka aure ta akwai haɗari haɗarin shine wannan sana'ar ta za ta ci gaba da yi yanzu ka ba ta kwaba ka ba ta himaya ka ba ta wani immunity wata kariya duk inda za ta je a ce matar aure ne wani mutum ya taɓa kira na daga wani gari cin manya-manyan garurukan nan garin manyan mutanen nan ya ce malam ami yarau ka san dole abi a hankali yauwa kada ta kuskure lissafin ya je ya fada kan hajiya matarwa ne to kaga ban kira suna ba yau amma dai zan yi bayanin gaskiya wani mutum ne babban jami'i ne babban mutum ne yana da matsayi a gwamnati ya ce wallahi malam wani abu ne ke damuna na ce me ke damu ya ce wallahi a unguwarmu wani mutum ga gida ga komai ga komai da sauransu ga iyalinsa akwai wani kafiri da yake gadin wani kango irin uncompleted building din nan ya ce karnuka ma ke ɗaure a gidan ya ce amma ganin idona ba ɗaya ba ba biyu ba na sha ganin matan nan takan fito ta bar gidanta ta tafi gidan wannan wannan mutumin mai kangon nan addininsu ba ɗaya ba shi ba ma musulmi ba ne ita kawai musulma ce kuma wallahi malam ya ce da hijabinta take wuce za ta shiga kuma an sani a unguwan nan wannan mutumin kafiri ne matan banza ke kawowa ita kam da kanta ma take kai kanta gidan ya ce kuma an ɗauki lokaci abin tausayi mai gidanta baya nan babban alaji ne ya je ya kama mata gida a gari kaza yana harka kaza sai bayan wata kaza yake zuwa ka gani to idan ka auri mace marar amana ba ka da aminci duk lokacin da ka yi tafiya ka bar ƙasa ko ka bar gari ko ma ka bar unguwa ma za ta iya cin mutuncinka a kan harkar auren me cin mutuncinka ta ba da mutuncinta ga wani wadda ba kai ba to shine amfanin ku nemi mata masu addini fazfar bi zati dini ta ribat ya daka za tu dini insha Allah ba za ta yi wannan ha'incin ba amma yanzu da yawa ana ƙauyantar da mata masu addini ana ganin su ƙauyawa ne saboda tana sa hijabi tana sa niqabi ana ganin ba gidajiya ce wayayyun nan masu zare ido masu kaza kaza din nan wanda sun saba da maza da mu'amala da maza wannan wai su ne ake rububi a kansu wai su ne wayayyu zaka ga wayewa babu wulakancin da ya wuce mutum ya je ya aure ya kawo matarsa gida kuma wani yana binta bai yi ba amma akwai wanda sun fada cikin wannan musibar shi yasa za ku zo ku haifi yaya kaga cikin yayan naka wani baya maka biyayya warai kuwa biyar shida bakwai wani ya fandare baya ma biyayya watakila ba ɗanka ba ne wallahi ba mamaki shigo maka da shi aka yi baka sani ba an je kuma ce a tsakiya wanda yake naka ne halal maniyinka ne wannan in kai zai yi dan kirki dan arziki saboda akwai wannan jini na ubantakan amma wanda ba naka watakila dan abokinka ne ko dan makocinka ne aka shigo maka da shi gida baka sani ba na'am na'am Allah ka kare mu ku yi haƙuri ba tsoro nake ba ku ba 'yan matasa matasan nan ba ku yi aure ba amma dai ku bi a hankali yawwa ku bi a hankali ku bi a hankali والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء lalle masu jifan mata kamammu katangatattu waɗanda ba san su da alfasha ba kuma ba su kawo shaidu da za su shaida musu wannan ƙazafi da suka yi musu ba ya ku masu mulki da aka ce fajili duhun ba ana nufin ni da kai ba ayyuhal hukamu ake nufi alkali ko sarki mai aiki da shari'ar musulunci ku tattaro su a kawo muku su ku sa masu tsumago su ta watsa musu tsumago tamanin tamanin waɗannan alƙadifi na masu yin ƙazafi haga daɗin musulunci kenan yanzu da ana musulunci nan da ƙofar fadar garinmu duk bayan lokaci kaga an ɗauro wasu a watsa musu tsumago sai ka ga gari ya yi tsarki sai ga mutum yana kame bakinsa amma yanzu wani a rediyo zai ce zage ka ya ce wannan mazinacin za ku zaba ko wannan mazinacin za ku yi kaza ko wani kaza kaza a rediyo da aljanun garinku da mutanen garinku da yan iska da mutanen kirki duk kowa ya ji kuma ba abin da zai same shi lafiya lau saboda ba a shari'a wani alkali ne zai ma zai ma tsumako yanzu guda guda 80 shi ma ba mamakin yi ma aje a kama shi turawa su turo 'yan human rights suna nan 'yan yancin dan adam su 'yan yancin dan adam su daman a saba wa Allah a keta addinin Allah in an yi magana za a yi hukunci su ce dan adam yana da yanci yana da yanci ya saba wa Allah kenan kada a dau mataki a kansa Allah mana maganin su musulmin cikin su kuma Allah sa su gane illar da suke wa musulunci da musulmai kada Allah sa a yi amfani da ku ku zama makamashi da za ku yaƙi musulunci ko aiki na gwamnati da kake da shi mai albashi mai kyau da yake da fanshi yana biye da shi ana yin ritaya ko ba ka bane ba yawwa shine abin tausayin mutane su zo saboda sun hau wata kujera ta mulki shekara hudu kujerar siyasa alfarma ma aka yi aka ba shi ya zo ta yanka rashin mutunci wa mutane za ka sauka ko ba ka bane ba gashi suna ta azabtar da mutane kuna gani ba mutum ya zo ya buɗe baki yana magana yadda ka san rububiya a hannunsa take ya faɗi abin da ya ga dama sai wata ran bayan shekaru mutum ya zo yana kewaye yana cewa ku taimaka mana za mu muku aiki a ai mun gane ku dama haka yake kowa ko ya gyara siyasa su ko ya lalata ta yawa inda ku duk dokar ku akan talaka take karewa ya za ku azabtar da talaka ga sunan masu kuɗi da sun tara biliyoyin kuɗi ba sa bawa gwamnati naira haraji wallahi ba sa bayarwa ba sa bayarwa an sani da yawa amma komi masifa ta ƙare akan talaka sai talaka ya haƙuri haka annabi ya faɗa sai ya haƙuri amma dai dole ne mu gaya mutane gaskiya wallahi duk mai hankali ya yi abin da zai taimaki al'ummarsa ba ya jefa cikin kunci ba da yadda za ka sauƙaƙa wa mutane ka musu sauƙi ka sa su bi doka ka yi musu sauƙi ka sa su bi doka haka yafi yanzu baƙi da muke da su a garin nan baƙi da suka shiga wadda ba 'yan garin nan ba ba 'yan ƙasar nan ba suna ɗiban dukiya da arziki Allah kaɗai ya barwa kansa ne ba za su lissafu ba ma'aikata ma ba za su ɗauki 'yan Kano ba yanzu a garin nan muna da kamfanonin da wallahi azimu wallahi tallahi ma'aikatan ma sai su ɗebo su daga kudu ko kuma su ɗauki ma'aikatan su ta musu azaba har sallar juma'a akwai kamfanin da ake hana musulmi sallah a garin nawa suke ba da haraji nawa suke bayarwa su ƙara kuɗin kaya lokacin da suka ga dama ba sa tuntuban kowa su murkushe wanda suka ga dama su ɗaga kayan da suka ga dama ga sunan muna gani bila adadin barkace Allah ya yi mana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sai ga zalunci ya yi yawa gashi nan a zahiri ana yin abin kuma ba wanda zai magana shi kenan kawai mu kuma laifinmu shine kin bin Allah da muke yi tunda mun saki Allah sai Allah ya dora mana wanda zai ta mai igana mana azaba mu ta kuka mu ta ihu kuma ba zai ji ba tunda kai ma abin da aka ce ka ba Allah baka bi ba to wannan shine kaskancin kin bin Allah din sai kaga kafiri da yake rayuwa a wata ƙasa wanda shi ba musulmi bane ba wallahi ya fi ka jin daɗi wallahi kar ku yi kazafi kar ku yi wa 'yan uwanku sharri Allah ya faɗa mai kazafi ga hukuncinsa sannan kuma wala taqbalu li ha'ula'il na shahadatan abada saboda me yasa suna ɗauko tuhuma na ƙarya suna dangantawa wanda yake kubutacce to yaya zaka mai yin kazafi yaya zaka karbi shaidarsa ka sani ko wani kazafin zai ƙara to shine wala taqbalu lahum shahadatan abada an gane shi mai kazafi ne to kar ya zo ya gaya muku wata magana ku karba ta shaida kuma waɗannan mutanen fasikai ne waɗanda sun yi waje daga cikin shari'ar Allah in kun lura anan akan kazafi kaɗai Allah maɗaukin sarki ya yi uquba Allah ya yi uquba wa masu kazafin nan uquba kamar haka akwai uquba hissiyya mana abin da yake na zahiri bulali din nan guda tamanin ya kusa yi kama da uqubar zina na biyu akwai uquba ma'anawiyya menene uquba ma'anawiyya haramta karban shaida su har abada tunda ya yi wani ƙazafi kuma ya bulala tamanin kuma ya daina ba da shaida har abada ku karɓa in ya yi zance ku zubar da zancensa kan ku karɓa za su zamanto a cikin mutane mamburina ababen jefarwa ba ababen mutuntawa ba in sun yi magana kar a gaskata maganarsu in sun ba da shaida kar a karɓi shaidarsu saboda in salakat anhum sifa sifatu as-siqa sifan nan ta amintuwa ta fita daga gare su minan nas abu na uku akwai uquba diniya uquba ta addini shine an ce su fasikai ne kenan a ayan nan guda daya ita kadai tana dauke da hukunci na uquba ga mai kazafi kawai ba fa mai zina ba don a nuna maka muhimmancin ka kare mutuncin ɗan uwanka kakka jefe shi da abin da babu aka yi wannan hukunci guda uku al'uquba alhissiyya al'uquba alma'anawiyya da kuma al'uqubatu addiniya a cikin aya guda ɗaya wannan duk yana kan ga mutumin da yawa wani wato ƙazafi Allah tabaraka wata'ala yayi wannan hukunci ne dan a kare mutuncin mutane kamar yadda na gaya muku himayatu aradil muslimin dan a kare mutuncin musulmi daga alsinatu su'i munanan harasa sannan kuma duk abin da Amurka Allah baya so babu abin da yafi muni marar daɗi ga mutum mai addini mai tsoron Allah mai ibada mai kusantar Allah ba abin da ya fi muni irin a jefa mai tuhuma wallahi duk jin daɗin da kake da mu'amala da kake da mutane in aka fara tuhumanka da wani abu to ka daina jin daɗin rayuwa da mutanen da kake rayuwa da su don ko da wannan abin ƙarya aka maka in dai an tume ka zaka ji ana cewa to kai dai Allah dai sauwaƙe ai an ce fa ina neman maza wataƙila kuma tuhuma aka yi maka ai an ce barawo ne dan yankan kai ne kaga me sana'arsa alhali kuma wata harka kake da ita a wani guri kake zuwa kake kake samun rufin asirinka wataƙila gidaje ne da kai manya-manya ka saya ka rufe abinka kake karɓan kuɗin haya baka zuwa ko ina shi kake ci a shekara ka biya kuɗin makaranta ka hidima amma tun da sun gaba ka fita sai aka ce a yanke kan mutane kake an riga an bata ka ba wani wanda zai alaka da kai sai a ga ana jin tsoronka sai a ce a'a an tunce shi ai neman mata yake ai kaza ai kaza da sauransu wato shi barna ita barna da kake gani duk wanda ya sija ya sifanta da ita to magana jin daɗi a rayuwarsa ba ya bu ita kwanan wani bawan Allah ya zo ya same ni bawan Allah bawan Allah na tausaya masa kuma nakan faɗi wannan ne saboda wallahi mutum ya kiyaye kar ya je dannasa rayuwarsa ya je faɗa cikin ta'adi daga baya wallahi tuban ya zo ya gagare ka mala yaro ne karami matashi Allah ya jarrabe shi da kansa ya zo ya same ni daga wani gari ya taho ya ce ya zo tuba ne na ce mai kai ya ce wallahi malam ban san iya adadin yara ƙanana da na yi wa faɗe ba 'yan shekara biyar uku hudu ya ce ban san adadinsu ba a ina ya ce a ƙauyen me ya faru ya ce saboda ni ina larura ba na zuwa gona akan fita in an tafi gona in ta tattara yara ƙanana ina sayan abu ina ba su ina musu faɗi ya ce wallahi har 'ya'yan dangi na 'ya'yan yayata 'ya'yan waye ina duna da su ya ce malam na rasa abin da yake mun daɗi a rayuwata gaba ɗaya shine na zo kawai duk hukuncin Allah da ya kama kawai ka gaya mun na ce zan gaya ma amma ba na yin hukunci da ka sha duka yau ya ce ya tuba ya tuba ya kasa denawa ya tuba ya tuba ya kasa denawa ya ce malam ga mugun talauci da Allah ya jarabe ni na kai munzali ya ce aure nake so amma bai zai yiwu babu da kyar nake tsira da abin da zan ci ga larura da Allah ya jarrabe shi ba ba zai iya zuwa yi abin da kowa yake zuwa yake yi ba saboda yana larura a tattare da shi a ce makamu ya ce to ka gani kaga illa son zuciya ke yadda mutum ya ga ya samu dama ba a ganinsa bari ya yi barna ya saba Allah suna nan bila adadin da yawa barkace sai abin ya kai ƙarshe in ya gagara a zo a hana ka tuba ka zo ka faɗi ka mutu wallahi ka je wajen Allah ka ci uban duka sosai kuwa Allah yana da madaka mala'iku alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wanda ma kamar zaka tuba tun yanzu duk wani zunubi da sabo da ka sani wallahi tun yanzu ka haɗa kayan ka tuba izuwa ga Allah idan ka kuskure Allah zai iya yi maka wani abu wallahi ya barka cikin abin kwananka ya kare baka sani ba cikin tsakiyar lafiyar ka kalau kun tafi ɗauran aure kana jin lafiyar ka kalau za ku dawo aje a tafka haɗari kai ne ga hanfari a zo a gama kukan da za a yi su je su ɗauke ka su binne ka duk wanda ya shiga wannan ramin yana kan sabon Allah da zunubi ya shiga uku wallahi kabari ya Allah karba mu da masifar kabari kabari Allah karba mu da bala'in da ke cin kabari kabari karba mu da duhun da ke cikin kabari kabari karba mu da azabar kabari amma ka sani zaka kubuta ne a wajen Allah idan ka kiyaye addininka duk wanda ya wasa da shari'ar Allah Allah yana da maganinsa wallahi malaman a tafsiri da malaman fikihu sun yi magana cewa faɗinsa illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu amma banda wanda suka tuba bayan haka suka gyara wannan jumlar tana komawa ne wannan magana tana koma aljumlar akhira ma'ana waɗanda suka tuba sifatul fiski la tazulu an ha'ula'il qadhifina lilmusanati illa ba da taubatihim wa salai hali sai dai wanda suka tuba wanda suka tuba to bara a ce fasikai bane ba waɗannan masu yin ƙazafi idan sun tuba sun nemi yafiyar Allah Allah yakan iya yafe musu idan kuma suna so su kubuta daga wajen mutane su yi firi a wajen Allah su kawo shaidu guda hudu in ku ba haka ba to sun zama fasikai fasikancin nan shine al-khuruj an an ta'a fita daga yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a imam al-qurtubi a cikin lissafin tafsirinsa ya yi bayani sosai dangane da wannan aya ɗaliban ilimi wato za su iya komawa su daɗa bincikawa su ji abinda malamai suke ta faɗa dangane da wannan hukunci to wace irin tuba zai yi an ce ilallazi na tabu ko kuma karanta mu ikra
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا نعم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه نعم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
maganar tuba Allah ce illal ladina tabu to wani irin tuba mutum ya zo ya yanka maka ƙarya ya ce kai mai kaza ne kuma alhali ba haka kake ba kawai sai ya shiga gida ya ce astaghfirullah Allah na tuba shikenan tuban ta yi malamai suka ce a a maganar tuban nan fa sai ya fito ya ƙaryata kansa ya zo ya ce jama'a tuhuman nan da na yi wa wani na ce wani kaza ne to na ƙaryata kaina abinda na faɗa ba haka yake ba kuma ina neman Allah ya fi mu dole ne sai ya bayyana kamar yadda ya bayyana ƙazafin nan to kuma sai ya bayyana ƙaryata kansa akan wannan ƙazafi wannan alkawari ne kenan kun ga tubar ba irin wacce tuban bane da aka saba ka je kai sallah kai ta nafilbili ka nemi kawai Allah ya fi maka alhali ka riga ka lalata mutuncin wani sai ka shiga daki ka ce wai wai ka tuba kamar wanda ya saci kudin mutane ne ai ya saci kudin mutane ya saci kudin mutane ya je ya je wa'azi ce to bari mu tuba sai koma gida ya je kama sallah ya ce wai ya tuba kame da kudin kwarai kuma kame da kudin sai ka mayar da su sai ka mayar yawwa sai ka mayar kenan idan bai je karyata kansa ba a bisa wannan kauli daga cikin a maganganu na malamai ra'ayin umar ibn khattab ne da imamu sha'abi da waninsa suka ce taubatu la takunu illa maqbula illa idza kadhaba nafsahu fi dhalika al-kadhb alladhi hudda fihi wasu kuma malaman suka ce daga cikinsu akwai imam malik menene tuban da Allah yake nufi shine ya gyara halinsa ya kyautata mu'amalarsa ko da bai koma ya je karyata kansa ba amma ya nuna ya yi nadama akan wannan kazafi da ya yi ya yawaita istighfari kuma bai sake maimaita irin wannan kazafi ba ana sa ran Allah ya karbi tubansa in ji imam malik amma sauran malaman suka ce a imam ko ya yi wannan fa sai ya ji ya kare ta kansa malaman tafsiri da yawa suka ce fatawar umar ibn al-khattab akan fassarar tuban nan ita ce tafi kusa da kwanciyar hankali da daidai tun da kazafi ya yi ko ya tuba wa Allah ai akwai haƙƙi na wanda ya kazabta to sai je karyata kansa ya ce abin da na faɗa ba haka bane shine itiraful qadhifi bi kadhibihi kenan mai kazafi yayi itirafi da ƙaryarsa wannan ra'ayi ne wanda yake yana da ƙarfi kwarai da gaske kuma shine ra'ayi wanda yafi ƙarfi a cikin wannan wato bayani musulunci ya tsare mutuncin mutane kwarai da gaske waɗannan shaidu da aka kawo kamar da malaman fiƙi suka yi bayani a cikin littafansu sai mutum ya je kafin ka tabbatar da zina da za a yi wa mutum hukunci a kai sai mutum ya zo alkali gaban alkali ya ce shi wani dan wani yana shaidawa ranar kaza lokaci kaza a wuri kaza ya tarar da wani yana zina da wance ya gansu kiru da muzu ganin annabin tsohuwa kamar yadda tabariya take cikin turmi kamar yadda mishi na kwalle yake cikin kura tandun kwallon ya gani sai a ce toje ka kawo na biyu shi ma ya zo yi wannan shaida kada a samu canji ya gansu kiru da muzu sai a ce to ina na uku wannan fa duk mai bayanin cewa wani mazinaci ne yana fatsa ya tukun na shaidunsa yana zaune alkali yana musu interview na uku shi ma ya zo yi bayanin nan shi ma na hudu haka to wannan shi ne za a samu wannan idan mai aure ne a ɗaure shi a jefe shi idan kuma mara aure ne a yi masa tsumagu guda ɗari kafin ka ce wani mazinaci sai an yi wannan malaman fikiyu suka ce idan aka zo ba da shaida mutum ɗaya ya zo ba da shaida na biyu ya ba da shaida na uku ya ba da shaida na hudu da ya zo sai ya ce Allah shi ne shaida ina zuwa na tarar suna saka wando yana saka wandonsa ana ana wannan ma tana saka wando tana ɗaura zani sai alƙali ya ce a ina gaba ɗaya sai an tsabge su da tsumagu tamanin tun daga na farkon da mai gidan shi kansa tukunna a watsa mai tamanin shaidun ma a zo a zuba musu tamanin tamanin ƙwarai kuwa shaidar zinafa tana da wahalar samu kusan ma malamai suna cewa ba a taɓa ma samu ba wanda dai alkali zai zai hukunci a yau wani hukunci sai dai wanda ya furta da kansa ya ce ya yi ana samun kuskure ko ne zo yana taran tsaran tsansa na banza ai a gabansa wallahi sun shiga daki kuma wallahi ba su fito ba sai bayan kaza suka kashe wuta aka yi kaza ba mamaki watakila ma zage-zage suke ƙwarai kuwa mumkin zai iya yiwa ka sani? a to kaza kaza to shi yasa wato harkar shaidar zina nan tana da wahala kwarai da gaske wai don me yasa shari'a ta yi wannan don a kare mutuncin mutane saboda a jefi mutum a cewa ne mazinaci ne abin ba daɗi to sai kuma hukunci na gaba da alaran ma ya karanta mana yanzu surar ta gama maganar ƙazafi a dunkule ƙazafi a dunkule to sai kuma yanzu za a zo maganar ƙazafi wa matakka ta aure irin abin da yake faruwa tsakanin ma'aurata a yau Allah ya ce wallazi na yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين waɗanda suke jifan matansu da zina kuma ba su da shaidu sai su kansu watakila mutum ya kama matarsa tana alfasha kuma babu shaidun shi kadai ya gani to yanzu ya za a yi sai a ce karya kake ba za a karba ba a'a shaidar mace daban da shaidar wata a waje ko wani a waje daban baka da shaida sai kanka eh to zaka zo kai rantsuwa guda hudu kamar yadda wancan zai kawo shaidu guda nawa hudu to kai kuma yanzu rantsuwa zaka zabga ka ce billahi alazim la ilaha illa huwa ya alkali na ganta tana kaza alkali ya ce daya kara ta biyu kaza kara ta uku kaza ta hudu ka ce ka rantse da Allah kai dinnan karɗi da gaske kake ta a ga wannan wanda aka haɗa ka da wannan rantsar-rantsar ai ka gamu da aiki ai wani sai ce kai na ma haƙura da auren nan gaba ɗaya kawai amanan jama'a ba a shari'a mana ba a shari'a wallahi babu ba shari'a an kashe shari'a da a ce turawa sun bari tunda su suke juya duniyar da shi ne ko da alƙalan nan namu na- da muke da su muke mu'amalar su in wani ya kuskure ya ce wa matarsa kaza to sai a kai shi gaban alƙali ya tashi ya miƙe wani abu kaga an tsare darajar matan abin da ya sa matan nan watakila tana da 'ya'yan mata ko tana da 'ya'ya maza yayin da ubansu ya zargi uwarsu da zina ya gama taɓa mutuncinsu wani bai zai zo ya auri 'ya'yan nan ba zai ce a'a akwai damuwa to kaga dan a kare mata mutunci kuma shi illar wannan tuhuma ta tsakanin ma'aurata na so tuhumar take yi ta shafi 'ya'ya da jikoki da ta taba kunne shi yasa ake so mai gida ya zama mai nutsuwa ita ma uwar gida ko matar gida ta zama mai nutsuwa kada a jefi miji da ƙazafi ko a jefi mata da ƙazafi asalin wannan aya dalilin saukatta akwai riwaya ingantacciya ta imam al-bukhari daga abdullahi dan abbas wani mutum ana ce da shi hilalu ibn umayya hilalu ibn umayya kawai ya je wa matarsa kazafi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah ina tuhumar matata da wani mutum da ake ce da shi shariq ibn sahma mai gidan hilal ibn umayya wanda yake ya liƙa masa magana cewa shi ya nemi matarsa shine shariku bin sama kuma aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gayawa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce albayyina aw haddun ala zahrik kawo shaida ya sharik a ya ya hilal ibn umayya ba ni shaida ba ni hujja ko ko yanzu haddi zai tabbata a gadon bayan ka zamu watsa maka tsumagu 80 albayyina aw haddun ala zahrik hadisin bukhari ka duba dan me dan kare mutunci da kare kima da daraja na ma'aurata amma yanzu miji in ya ga dama sai ce mazinaciyar banza mazinaciyar wafi ke yanzu da ba da albarkacin yayan nan ba ai da na yi waje da ke ya buɗe baki ya ce wa matarsa ta aure mazinaciya watakila tana yi watakila ba ta yi akan yi wani abun a ɗan rufa saboda ka rufa wa 'ya'yanka asiri wani hukuncin mutum yakan ɗaga ƙafa baya yi wa matarsa saboda albarkacin 'ya'yan da ta haifa masa don zai iya affecting ‘ya'yan tabbas kuma galiban ya kamata mutane su sani galiban ‘ya'ya fa suna bayan uwarsu ne galiban da wahala ka ga a gida ‘ya'ya ba suna goyon bayan mahaifiyarsu ba haka ne? ai kware da gaske to ku bi a hankali kai da cefa ne kai da wahala amma ita ce da gwamnatin wani ya ce wannan abu yana mugun ban mamaki yaran nan gaba ɗaya a bayan uwarsa suke yau daman daga jikinta suka fito ai ba ƙaramar siyasa za ka yi kaɗe bai yayanka su zama suna yin ka ɗari bisa ɗari ba wallahi malam za ka iya zuwa ka shirya abin da ka shirya wallahi dare ɗaya uwan nan za ta wargaje tana kiransu da ta musu famfo kun zuba ido kun kyale baban ku yana cin mutunci na ni mutuma shikenan ku binne ni na huta ma ai sai kaga yara sun dauki suna kumbura wallahi za mu dau mataki a gidan nan wallahi ba za mu bari ba to za su yaki uban su kenan to wallahi za a iya maka zanga zanga da juyin mulki a gidanka in kai wasa la ilaha illallah to ku zama masu siyasa a cikin tafiyar ku kyautatawa tana da wani yaro ya ga cewa ko yaushe ne kana kulawa da shi yawwa yan bukatu sun zo ana yi kuma ya san fa kai kai ai kwarai da gaske yawwa mai miƙawa kullun ya bayar a bayar a bayar a bayar wata ran yaro zai ce ni bai taba bani komai ba maman mu ne take bani alhali kuma uwar ce take karba sai ta bayar ta ce gashi na baku to sai ka rinka zuwa kana raba kosai din nan da kanka wani lokaci ai yana da muhimmanci kwarai ai siyasa ake haka ake rayuwar in ba haka ba wallahi za a kakkabe gwamnatin ka baka da labari sai shugaban kasan da ya kuskai to me to me ngwazan ce ko bari dai mu bazan can kar mu taro da yawa eh din mai gidan da ya bari mai gida nake nufin sun ce mai gida manzo Allah ya ce albayyina wa hadduna ala zahrik هلال بن أمية يتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الخلق يلتمس البينة yanzu mutum ya zo ya tarar da wani mutum yana tare da matarsa kuma a ce wai ya tashi ya tafi nemo wai hujja in ji hilal bin umayya yake ga annabi ya ce akwai wani dalilin da ya wuce na gani da idona in tarar da wani a gidana mutum ya tarar da wani a gidansa kuma wai ya fita ya fita lalaban hujja hilalu bin umayya yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaga abin da ya auna yana ganin munin abin ya isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya ce ya hilalu bin umayya albayyina aw haddun ala zahrik ko ka kawo hujja da ta tabbatar da matan nan ta yi zina ko ko yau sai na tsayar maka da haddi a gadon bayanka هلال بن أمية يتشي يا رسول الله والذي بأثك بالحق نارا سيد أبنجد دي تروك دا قسكيا إني لصادق والله قسكيا نفدا يتشي كم والله إنا شيدا ما يا رسول الله ولينزلن الله ما يبر ما يبرئني كو ما يبرئ زهري من الحد insha Allahu sai Allah ya saukar da ayar da za ta kubutar da gadon bayana daga tsumagunka ana gama zance malam sai ga mala'ika jibril ya zo kaji waliyan gaskiya kaji waliyai na hakika sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su ya kamata a rinka karanta tarihinsu a maulidi ko ba ka bane ba don saboda mabiya su san darajar sahabbai take Allah ya saukar da aya malam والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم kajiko wanda suke jifan matansu ko suke musu kazafi ba su da shaida sai su kansu wani abin da ya samu hilal ibn umayya kenan to shine sai Allah ya ce to ga ga solution فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين كسا ɗaya daga cikin su yazo ya maka rantsuwa guda hudu shaida sa shine yazo ya rantse rantsuwa guda hudu cewa wallahi tallahi shi gaskiya ya fike fada ka ji rantsuwa to ai akwai na biyar ban gaya muku ba arama mai Allah ya ce na biyar والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين Allah ya ce bayan ya yi rantsuwan nan guda hudu ko yana cewa gaskiya yake gaskiya yake gaskiya yake to na biyar rantsuwa ta biyar sai ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi idan ƙarya ya mata in yana cikin makaryata kaji mala akan mace ɗaya fa amma yau da yawa zaka ji mata suna cewa akar makalla me hukuncin aure da zargi me hukuncin aure da zargi me faru mai gidana ya zarge ni mai gidana ya ce kaza mai gidana ya ce kaza saboda ba shari'a hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan sai ya juya bayan Hilal ibn Umayya yayi wannan rantsuwa ya ce insha Allah sai Allah ya saukar da abin da zai kubutar daga dan bayana daga tsamagun nan na haddi bayan ya juya ya tafi sai ya ce ina Hilal ibn Umayya a kirawo shi ina matarsa a kirawo ta sai gashi ya zo hilalu zo ka rantse ke ma zo ki rantsuwa zo ki kare kanki kafin su fara yin rantsuwar ko kafin ya fara rantsewa sai annabi yana cewa inna Allah ya alamu anna ahadakum kadhib ina fa shaida muku da kai mijin da matar Allah fa ya san ɗayan ku makaryaci ne kada fa a kuskura a shiga gonar Allah a je a rantsuwar nan Allah fa ya san ɗaya makaryaci ne kawai wanda yake mara gaskiya fa ya fito ya faɗi cewa bai da gaskiya fa hal min kuma ta'ib a cikin ku akwai mai tuba kafin a zo a rantsuwa Hilal ibn Umayya ya tashi miƙe ya zubuga rantsuwa ita ma mata ta tashi ta miƙe ta zuba rantsuwan nan guda hudu sai da ta zo ta biyar sai sabai suka ce ke tsaya tsaya tsaya tsaya za ta rufe rantsuwa kenan suka ce da ita fa inna ha mujiba rantsuwa fa ba a yinta a banza fa duk wanda ya rantsuwa fa wallahi sai ta halakar da shi shine inna ha mujiba ko kuma inna ha mujiba rantsuwa fa tana wajabta a yi wa mutum azaba fa inna ha mujiba rantsuwa fa tana wajabta fushin Allah isa mutum ki ba hankali ki nutsu kin ga mai gidanki fa yayi gama rantsuwa Hilal ibn Umayya ya zuba rantsuwarsa gaba daya ta biyar din ya rufe yace Allah ya tsine masa in ƙarya ya mata yau ga mata ita ma ta tashi ta miƙe ta zabga rantsuwa kudu za ta watsa ta biyar din aka ce ta tsaya ke da tsufa Abdullahi dan Abbas ya ce ai wallahi ana gaya mata wannan malam fatalakka atwa nakasat sai ta makale sai ta yi baya-baya ta ce to a tsaya ya ce sai da muka ɗauka kamar za ta juya ta canza rantsuwan nan ta yi shiru kawai sai ta ce ba zan taɓa kunyatar da mutane na ba ni ba zan kunyata mutane na ba kawai malam sai ta je ta kammala rantsuwan nan ma'ana abun kunya ne ta tabbatar wa kanta ta yi zina ta tozarta ƙabilarta don kada a ce 'yan ƙabilarta mazinata ne su zama ba su da kasuwa ta yadda ta yi rantsuwa a kan ƙaryar daga nan aka gane tunda ta ce ba za ta kunyatar da mutanenta ba to kenan ita ce ba da gaskiya kenan hilal ibn umayya mai gaskiya ne a wata riwayar ta biyar din ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ta in mijinta mai gaskiya ne ta yi rantsuwa ya yi rantsuwa annabi ya ce to ba aure tsakanin ya ce kuma ɗanta kar a yadda a kira ɗanta da sunan uban wannan shine dalilin cewa duk matar da ake zargin ta samu ɗa ba ta hanyar aure na shari'a ba ba za a danganta ɗan da suna uban shi ba kar a kira ɗan annabi ce kar a kira ɗan da me da suna uban sannan kuma annabi ce kar kuma a yadda a zargi ɗan ko a jefi ɗan a ce ɗan zina ne don babu dalili annabi ya ce kuma duk wanda ya jefe ta a yau ko ya jefa ɗanta a yau da ƙazafi to sai an masa haddin tsumagiya tamanin tun da ai ta riga ta yi rantsuwa yanzu hukuncinsu ya koma gawa ga Allah ta baraka wa ta'ala jama'a duk wannan bayanin fa akan hukuncin zina ne yau ku duba yadda zina ta zama ruwan dare a cikin al'umma annan muhammadu yau da ana wannan hukunci da ana wannan aiki da an samu sauki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kare mana mutuncin mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna makomar mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh